العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba assalamu alaikum wa rahmatullah muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin nimarsa ya sake da wannan rana ta juma'a bakwai ga watan rajab sharullahi watan Allah shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo daidai da sha tara ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya don ci gaba da wannan karatu na sikihul maliki wato sharhin ashimari a wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke anguwar madaki garin gombe ta da jan uwa na zahiri da kuma da suke bibiyan mu a shafukan sadarwa na zamani idan ba manta ba karatunmu da ya gabata muna cikin mustahabbai na sallah to har yanzu dai muna cikin waɗannan mustahabbai din yace a wal kunutu daga cikin mustahabbai akwai al kunut ita wannan al kunut akwai maganganun malamai da yawa akai na farko dai hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda an tambaye shi a kanatan nabi sallallahu alaihi wasallam su shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kunut ko yayi kunutu a suba sai Imam Malik Anas bin Malik sai ce na yana yin kunut sai aka tambaye shi awa kan na takablar ruku shin yana yin alkunut ne kafin yayi ruku sai ce eh wa bada ruku yasir mafi yawa manzala sallallahu alaihi wasallam yana yin wato yukannit qabla ruku kafir da yawa yana kunut kafin ruku sannan wasu lokuta kuma kaɗan ya yi alkunut bayan ruku bayan ɗagowa daga ruku a raka ta biyu wannan shine dalili na farko na biyu hadisin anas din Allah ƙara masa yadda yace ma zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukannitu fil fajri hatta faraka dunya yace sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yin alqunut a sallan asuba har ya bar duniya yana yin alqunut bayan wannan har yanzu dai Anas bin Allah kara masa yadda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kannata hatta mata wa abubakar hatta mata wa umar hatta mata yace sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi ta yin alqunut har yayi intikali ya koma ga Allah haka sayyidina abubakar ya ci gaba da yin qunut shi ma har ya koma ga Allah haka sayyidina umar shi ma yayi ta yin qunuti har ya koma ga Allah to sai yace qala hazimi hazimi yace wa qad ikhtalafa an-nas fil qunut fi salati subhi malamai sun yi saɓani a alkunut a sallan asuba faza ba aksarun nasu min sahaba wa tabi'ina wa ba da hum yal mal abtar isbat alkunut da yawa san jamhur na malamai mafi yawan sahabbai da tabi'ai da wanda suka zo bayan su daga cikin malamai suka tafi akan cewa tabbatar da alkunut na asuba فمما روينا ذلك عنه من الصحابة Imam Azim yace daga cikin wanda muka ruwaito cewa yana alqunut daga cikin sahabbai al-khulafa'ur rashidun akwai kalifai kalifofi masu shiryarwa guda hudun nan sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Aliyu wannan duka yace an karbo ruwa suna alqunut bayan su daga cikin sahabbai Allah ya kara musu yadda akwai sai na Ammar ibn Yasir, Ubay ibn Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq, sai na Abdullah ibn Abbas, Abu Huraira, Bara ibn Azib, Anas bin Malik, Abu Halima, Mu'az ibn Jabal, آه معاذ بن حارث الأنصاري كفاب بن عيمن بن رخصة أهبان بن آه سيفي في سهل بن سعد الساعدي في عرفجة بن شريح الأشجعي في معاوية بن أبي سفيان في عائشة الصديقة رضي الله عنهم أجمعين ce dukkan waɗannan sahabbai da aka irgo ce dukkan waɗannan sahabbai suna yin alkunut a sallan asuba to wannan wanda suka tabbatar kenan abin da ya shafi alkunut to malaman da suka ce kuma ba a yi alkunut me hujjansu yace wa tajjalmani wani bi adilla minha hadisu anas daga cikin hujjojin da wanda suka ce ba a yi suka dogara da shi akwai hadisin ana cin Allah kara masa yadda da yake kannata rasulullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kannata sharan yad'u ala ahya'in min ayayil arab thumma tarakahu yace sai na rasulullah sallallahu yayi wata yana addu'a wata kabila daga cikin kabilun larabawa wasu jama'a ko wani gari daga cikin wato ƙabilun larabawa sannan sai ya bari to talibi zai warware hadisin na biyu shi ma maganan anas din ne kana qunut fil maghrib wal fajr yace al qunut ya kasance a mangariba da kuma asuba falamma ajma'u ala tarki al qunut fil maghrib fayanbaghi an yakuna fi dhalika fil fajr suka ce to sai daga baya sabai suka yi ijma'i akan barin alqunut a sallan magariba to yayin da suka yi ijma'i akan barin alqunut a sallan magariba yana ganin ai ya kamata wanda suka gani a bari ya ce asuba din ma an bari wannan wato shine hujjan su na biyu domin hadisin da ya magana qunut din anan hadisi ne guda daya a hujjan su na uku أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم suka ce manzala sallallahu alaihi wasallam baya alqunut sai in zai addu'a akan mutane ko zai yi addu'a wa mutane zai addu'a wasu mutane su samu nasara ko zai addu'a kan wasu mutane Allah halaka su sai haka ne suka ce yake alqunut daga cikin babban dalilan su na wanda su ganin ba a yi shine hadisin Abdul Malik al-Ashja'i wanda ya tambayi mahaifinsa yace baba a karsar laita kalfan nabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar Umar Usman a kanu ya kunitun kai sallah a bayan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baba kai sallah bayan sayyidina Abubakar haka sayyidina Umar haka sayyidina Usman shin suna kunuti sai ya ce masa la bunayya mudas yace a dana wannan fararen abu ne to anan sai ce to ai aikin da a ya zo imamu Ahmad a cikin musnad nashi sannan imamu Tirmizi ya ce hadisin hadisi ne hasani amma zai yi a yi raddin maganarsa da yake cewa bidi'a ne yace saboda ba zai yi a ce bidi'a in abin da malamai suka yi magana kai sannan kuma aka tafi ittifaki cewa sahabbai suna yi daga cikin aka rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi a sallan asuba shine abin da Imam Malik da Imam Shafi suka fada suka ce to wa kaifa yuqalu li amalil marwiyin an rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tariqin sayya wa ni sahaba anna bidiya ta yaya za a ce aikin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkan yawan sahabba ya ce masa bidiya ne ce ba zai yi haka ba tunda dai an ruwaito cewa manzo Allah yana yi to ba za a ce wannan abun bidiya ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata to sai malam ya dauko mana hadisan duka da aka wanda suke ganin hujjan ana ba zai yiwu ba sai ya mana bayani akan su yace hadisi na farko cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata yana addu'a ga kabila daga cikin kabilun Laraba sannan ya bari yace ai aka ce sannan ya bar shi ya bar alƙunut ɗin ko ya bar alƙunut akan waɗancan mutane zai iya zama ya bar yi musu su addu'a kansu inda an yi addu'a kansu na wata ɗaya to shikenan an bari kenan abin da aka bari addu'a wala ya yi min al-arab addu'a kan wannan kabilun ne ba alqunut din aka bari ba hadisi na biyu yace mutane sun yi ijma'i aka irgo waɗannan sunan sahabbai wanda suka tabbatar da alqunut kuma duka suna alqunut annahu kana yuqnut fi subi ana alqunut a sallar asuba thumma maktarafu hal tarak turika alqunut fi subi sannan sai daga baya suka yi sabani shin an bari yin alqunut a asuba ne ko ba bari ba kaga yin alqunut dukkan waɗannan sahabbai da muka rigo sun yi ittifaqi da tabi'ai duk ana yin alqunut sannan daga baya suka yi sabani cewa an bari a asuba ko ba bari ba yace to ai za a dauki hujjan abin da aka yi jima'i a kansa ne ba abin da aka yi sabani a kansa ba tunda abin da aka yi jima'i kansa tabbatarwa ne abin da kuma suka yi sabani korewa ne kuma hujja sani wanda ya sani hujja ne kan wanda bai sani ba wanda suka tabbatar sun sani ana yi sun yi jima'i a kai wasu suka zo a bayan suka ce a kai suna kwallon an bare ko ba a bare ba yace to wanda ya tabbatar hujja ne akan wanda ya kore kuma ijma'i ne suka tabbatar ko jamhuri ne suka tabbatar hadisi na uku cewa manzo Allah baya alqunut sai yana addu'a akan mutane ko mutane yace wannan yana nufin addu'a da ake da safe bayan sallan asuba waɗannan addu'o'in shine abin da hadisin yake magana bayana maganan addu'an alqunut bane yana maganan addu'a da ake yi bayan sallan asuba la mutlaq alqunut ba mutlaq alqunut ba hadisi na hudu yace hadisi ne munkar saboda ya saba wa hadisai sai yayi gaba daya wanda suka ba cikin kutubul hadis sauran littattafan hadisi kuma shi hadisin korewa yake ba tabbatarwa ba korewa yake gairu musbit wala yumkinu an yakuna man ya man lam ya'lam hujjatun ala man alim ko ba zai yi a ce wanda bai sani bai zama hujja kan wanda ya sani wanda suka ce suna ganin an bari so wanda suka sani kuma suka halarci wurin sahabbai da sauran suka ce ana yi to ba zai wa'incan wanda suka zo a ba su zama hujja kan waɗancan wanda suka halarci yin ba saboda haka hafiz hafiz dunya wa imam al-hadis ibn hajar ya faɗa cikin sharhin da yi wa bukhari fatul bari fi da babi babul qunut qabla qabla ruku wa ba'dahu yace babin al-qunut kafin ruku'u da kuma alƙunut ba ruku'u. Ibn Munir ya ce a wannan tarjama da Ibn Hajar ya yi, ya tabbatar da shari'a, yin alƙunut mashru'i ne a shari'a, sannan ishara ya yi ishara zuwa ga raddi ga wanda suke ganin cewa alƙunut bidi'a ne. ya yi raddi fahish a kansu. To, menene alƙunut sai kawo shi, ita shi ne, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nutni alayka alkhayra kulluhu نشكرك ولا نكفرك ونخنأ لك ونخلأ ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نسلي وإليك ونسجد وإليك نسعى ونافد نرجو رحمتك ونخاف عذابك جدا إن عذابك بالكافرين مليق إتي ونن شيني القنوت معناه الله منا نيمان تيمكونك ya Allah muna neman gafaranka, ya Allah mun yi imani da kai, ya Allah gare ka muke dogaro, wato muna dogaro da kai, muna tawakkuli da kai, Allah muna yebo a gare ka dukkan alkhairi naka ne tabaraka wa ta'ala. Allah muna gode maka godiya na shukuru, ba za mu butulce maka akan himami da kamana ba. Allah muna kaskantar da kai gare ka, sannan mukan ciru mu bar duk wanda ya kafurce maka. Allah gare ka muke bauta, gare ka muke sallah, gare ka muke yin sujjada, gare ka muke dukkan wani sa'ayi aiki na ibada ko safa da marwa ko tafiya wurin ibada dukkan wani sa'ayi gare ka muke yi muke gaggawa muna ƙaunar rahamarka muna tsoron azabanka ya Allah domin azabanka mai riska ne kafirai kwarai wannan alƙunut ɗin alƙunut ne wanda sai na Umar ya zo ya koyar akan mimbari ya ce wannan shine alƙunut da ya faɗa akan mimbari a cikin sahabbai ba wanda ya inkari ya ce cewa akwai wata ruwaya na alƙunut saboda haka sai Imam ya ce to wannan shine alƙunut ɗin da sahabbai za ce sun yi ittifaqi akai tunda sai na Umar ya faɗe shi kuma wani daga cikin sahabbai bai yi inkari ba to ya zama kawan ijma'i ne na sahabbai ijma'i na sukuti akan abin da sai na Umar ya faɗa a sannan sai na Umar ya kasance yana faɗansa kablar ruku kafin ruku Imam Abu Dawud ya rawaito hadisi a cikin marasil wato hadisi mursali wanda yake cewa Khalid bin Abi Imran Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a akan mudar wannan yana musu addu'a kullum akan su shikenan sai Jibril ya zo fa ma ilayya naskut fa sakata Jibril sai nuni gare shi yayi shiru sallallahu alaihi wasallam sai shiru sannan sai Jibril ya karanta masa wannan alqunut din fa allamahu hadha alqunut Allahumma inna nasta'inuka ila akhirih sai Jibril ya koya manzo Allah ya sanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alqunut din zuwa ƙarshensa. A wannan kina kan wannan ruwaya na alƙunut. Ya zo a cikin mudawwana. A kan alƙunut a sallan asuba, an tambayi ma Malik, shin ana yin alƙunut kafin ruku'u ne ko ba ruku'u? sai mamali ce kullu zalika wasi'un qabla ruku wa ba'da ruku dukansu yayi in kaga wani yayi ba ruku karka zarge shi in kaga wani yayi kafin ruku karka zarge shi ko wanne mutum yayi alqurudin sa tayi a qala malik wallazi aqulu bihi fi kasati nafsi qabla ruku amma ni karan kaina inji imam malik wanda zan dauka wanda nake yi ni wanda zan na yi kuma shine kafin ayi ruku amma in kaga wani yayi bayan ruku karkace na shi bai daidai ba amma ni dai ina yin kafin ruku inji ma malik a sannan yace fi man nasiya al-qunut fi salati subhi la sawa alaihi ma malik yace kuma duk wanda ya manta bai al-qunut a sallan asuba ba ba rafkanuwa to ba su jira rafkanuwa da zai yi saboda barin yin al-qunut din ya kawo hadisin Imran wanda ya gabata cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana alqunut a suba haka sayyidina Umar da sayyidina Ali a sallan asuba sannan an ruwaito Ibn Mas'ud da Hassan da ba Musa Abu Musa al-Ash'ari da Abu Bakar da Bara ibn Azib da Abdullah ibn Abbas da Ibn Abi Layla da Ibn Sirin da Rabi ibn Khaisam har shigo ta da yake nan da Ubaydullah Silmani da Abdurrahman As-Silmi dukan waɗannan yace kulluhum yaqnutuna fi subhi bi lafzi Allahumma inna nas'iluka nastaghfiruka dole na wanda aka irgo sahabbar tabi'ai duk suna alqunut a sallan asuba sanan da wannan lafazin na Allahumma inna nasta'inuka shi suke yi ba wata alqunut suke daban ba har dai zuwa ƙarshen wannan alqunut din sannan wal qunut la yakunu illa fi subhi yace alqunut baya kasancewa sai a sallan asuba domin an tambayi Imam Anas bin Malik akannatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sufi qala na'am wa qiya lahu akannata qabla ruku qala wa ba'da ruku yasir a tambayansa yayi kunut kafin ruku ne yace eh kwarai kafin ruku amma wani lokaci kadan yayi bayan ruku da kuma asari da ya tabbata daga sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda daga aswad yace sallaitu cewa aswad yace nayi sallah a bayan sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda a tafiya da zaman gida sayyidina Umar baya alqunut sai a sallan asuba kama kana yaqnutu illa fi salatil fajr sayyidina Umar baya alqunut sai a sallan asuba sannan asarin sayyidina Ali karramallahu wajhahu da Abi Abdurrahman As-Silimi yake cewa anna Aliyan kana yaqnutu fi salati subhi qabla ruku' cewa sayyidina ali yana yin alqunut a sallan asuba kafin ruku shine ya kasance kafin ruku din kenan za mu tsaya akan nan saboda waccan tambayan da muka fara magana akan ta na askar musamman na bayan sallah na cewa ana sallah sai kaga mutum ya fita bai saurari yayi askar ba karatun da muke na littafin jawahirul lu'lu'iyya sharhin arba'un an-nawawiyya na masallacin sayyida fatimatu zara sai muka zo akan wannan matsalar hadisi na hudu da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake maganan cewa a mutum a inna hadakum la yajma khalquhu fi badani ummihi 40 yawman nudufa zuwa ƙarshen hadisin a cewa ko ɗayan kwana tara shi a cikin mahaifiyarsa kwana arba'in yana digon mani har zuwa ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa za a aiko mala'ika ya rubuta masa abubuwa guda hudu bi katabi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa shiqin wa fayt a rubuta masa arzikinsa da aikinsa da kuma ajalinsa ina zai mutu a wani wuri sannan kuma da shi sa'idi ne dan aljanna ne ko dan wuta To daga da ya kawo wannan hadisi sai ya mana sharhohi, wanda sharhi ne mujib yana da kyau kwarai da gaske har ma shi Shak Nazir ya sa a rubuta a rabawa mahalarta saboda fa'idansa wato addu'a ne da ake bayan sallah da zai sa mutum ya samu amincewa diga mummunan ƙarshe zawalul iman saboda lokacin mutuwa abun tsoro yana faruwa Maulana Abu Abbas Sheikh Ahmad Tijjani yana cewa hatta kumalu a cikin waliyai suna addu'a Allah ya tsare su daga khatimatu su'i mummunan ƙarshe saboda yace lokacin rasuwa abu guda biyu suna faruwa akwai khatimatu su'i sugura akwai kubura akwai mummunan ƙarshe babba mummunan cikawa akwai kuma ƙaramin mummunan cikawa babban shine lokacin da mutum ya zo mutuwa zai da ishin ruwa mai tsanani a lokacin in ka zuba ruwan kuma ba zai wuce masa ba saboda ya gama shan ruwan da zai yi to shedan zai zo masa da ruwa a kofi yana kadawa zai ce ka ce babu Allah ko kuma ka ce ni ne Allah sai in ba ka sha to a lokacin idan mutum zai babban mummunan ƙarshe zai ce masa ai ba zan iya magana ba ce to ko a kanka ka nuna ta yadda ni ne Allah ka yi ishara idan ya haka shike nan sai shedan ya tafi sai a zare masa ransa ko ya shakan addini ko shedan yakan zo kuma kamar yadda mai taskira ya kawo zai iya zuwa da siffan wani wanda ka sani makusancinka da ya riga yaren su ko mahaifi ko mahaifiya wani naka wanda ya rage su ko wani malami da yake gani sai ce ma mun je lahiran nan mun ga yadda lamari yake wannan addini ba gaskiya bane ka yadda babu Allah ka kai in kare wannan addini to wannan babban abun tsoro ne shikenan mutum yana yin inkari sai ya tafi da ruwan sai a zarar mutum ya mutu ba imani na farko kenan karamin mummunan karshe shine idan mutum ya zo rasuwa sai a ta'alluqul qalbi haddir shay'a shi'a ilayhi abinda yafi so a duniya in dai zama ba Allah da manzon Allah ya fi so bane sai wannan abun ya dawo a ransa yayi sabon amarya ne yayi sabon gida a yayi kaza wani mukami ya samu wani yana son wannan abun sai abun ya zo zuciya sai ya tsaya masa zuciya to gashi zai rasu ga kuma kaza ga kaza iyalansa abun da yake so aka za ransa ba Allah da manzon Allah bane a cikin zuciyarsa nan ma mummunan ƙarshe Allah ya tsare mu to sai ɗaya daga cikin tabi'ai almajirin su Imam Abu Zarri ne da su Abu Hurairah ana kiransa Abu Idris al-Khawlani wanda an haife shi hijira tana da shekara takwas a shekaran da aka fito Makkata manzo Allah na raya aka haife shi amma da yana zaune a Dimishka bai taba ganin manzo Allah ba sai zama tabi'i to babban malami ne kwarai da gaskiya ko ne fanni sannan yana da wilaya da mukashafa sai da Khadir alaihi salam Khadir dan uwan Annabi Musa wanda ya tafiya da Annabi Musa sai ki tambayan Khadir Khadir ka gaya min ayyu amalin idza amaltahu idza amalahu abd amanahu Allah ala ala iman wani aiki ne idan bawa ya aikata Allah zai amintar da shi ya mutu da imaninsa ya samu amana imani ba zai kubuce masa lokacin mutuwa ba sai Khadir yace adraktu mi'a alfa nabi wa sa'altu min istimali shay'in ya'manu al-'abdu bihi min salab al-iman wa lam yajibni ahadun minhum Khadir yace akwai haduwa da nake da annabawa na da annabawa dubu ɗari duk annabin da na da shi sai na masa wannan tambaya amma dukansu ba wanda ya bani amsa kaga babban abu ne abun tsoro ne yace hatta ijtama'tu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ban samu amsa ba sanda na hadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na tambaye shi akan wannan matsala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta as'al jibrilu an zalika har sai na tambaye jibrilu akan wannan abun jibrilu ya zo manzon Allah ya tambaye shi jibrilu ya ce hatta as'al rabbul izzati an zalika har sai na tambayi Allah rabbul izzati ya tambaye shi akan wannan matsala Jibril sai je tambayi Allah menene idan mutum yayi Allah zai tsare sai ya samu kikkiawan karshe ya cika da imaninsa sai Allah ya ce masa man wazaba ala qira'ati duk wanda ya dage kullum duk bayan sallan farilla yake karanta wannan ayoyin wannan addu'o'i na farko ayatul kursi ana yi da sallah ba an kai asafar asafar kai ayatul kursi kafa daya amanar rasulu zuwa ƙarshen bakara kafa daya na uku shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim inna ad-dina inda allahi al-islam sai ka tsaya nan kafa daya sai qulillahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب آل عمران شما سيكا في أنا wancan aya na farko shi ma Ali Imran ne wannan ita ma Ali Imran aya ta goma sha takwas da kuma ashirin da shida zuwa ashirin da bakwai sannan bayan wannan sai ya karanta suratul ikhlas kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad sai ya karanta qul a'udhu bil falaq ka karanta nasi sai ya karanta fatiha Allah ya ce masa duk wanda ya lizimci wannan bayan sallolin farilla zai samu amincewa daga salbul iman ba za a wace masa imaninsa lokacin mutuwa ba dukkan rayuwa abin da ake buri a samu kyakkyawan ƙarshe wannan shine abu na farko dama an yi magana kan askar wato zikirai da ake bayan sallah na biyu maganan da imam hakimu tirmizi ya faɗa imam tirmizi ya ce ra'aitu rabbul izzati alfa marra fa qultu lahu ya rabbi inni akhafu min zawali al-iman fa amirni bi qira fa amarani bi qira'ati hadha ad-du'a bayna sunnat al-fajr wa fardatu Imam Tirmidhi yace naga yayi ru'ya da Allah so dubu yana ru'ya da Allah yace sai ya tambayi Allah me zai yi ya samu wato yana tsoron zawalin iman lokacin mutuwa me zai ya samu amincewa kar imanin sai kubuce mata lokacin rasuwa yace sai Allah ya umurce shi yana wannan addu'a addu'an ita ce bismillahir rahmanir rahim allahumma bi hurmati husaini wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjini min al-ghammi alladhi ana fihi ya hayyu ya qayyumu ya zal jalali wal ikram as'aluka an tahya qalbi bi nuri ma'rifatika ya allah ya allah ya allah ya arhamar rahimin ite Allah ya sai ya ce masa yana wannan addu'a tsakanin rakatan alfajiri da kuma sallan asuba zai samu amincewa da kubucewar imani to wannan yana daga cikin askare kenan da ake yi bayan sallah da kuma wanda ake tsakanin a rakatan alfajiri da sallan asuba idan aka yi maganin zikiru ambaton Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ne dama tambayar da babai ibnu qayyim akwai littafinsa da ake kiransa wabilu said ya ambaci fa'idodi na zikirin Allah sama da so, sama da fa'ida saba'in daga ciki yace annahu yuqirdu shaytan yana koran shaytan ambaton Allah zikirin Allah zai kori shaytan zai karya shi wa yurdir rahman azza wa jalla kuma yakan sa mutum ya samu yardan Allah yakan yardar da Allah sannan wa yazilul hamma wal gamma wal huzna yakan yayi wa mutum damuwa da kunci da bakin ciki a cikin zuciyarsa ba zai ringa jin wannan ba sannan wa yajlibu lil qalbi farah was surur la bas zai jawa zuciyar mai zikirin farin ciki da murna da watsakewar zuciya ka ji zuciyarka a hankalinka a kwance duk matsalolin da ke ciki baka jin su zaka ji nitsuwa a cikin zuciyarka yace zikiri yakan jawo wannan abu na biyu wannan na ɗayan na biyu yace annahu yuqawwi al-qalba wal badana wa yunawwiru al-wajha wal qalba wa yajlibu rizqa yakan karfa zuciya zuciya ta samu karfi wurin ibada yakan karfa jiki idan ba zai na kasala yayin ibada ba sannan yakan haska fiskan mutum ana kallon fiskansa ana ganin annuri mutum yana ganin ka ba zai ga fiskan ka dum haka ba zai ga haske na ambaton Allah tabaraka wa ta'ala yakan kuma haskaka zuciya sannan yakan jalabin arziki yana jawo samun arziki arziki hissan wa ma'ana na uku yace annahu yaksu zakir almuhaba wal halawa wan nadara wa yurisuhu almahabba allati hiya ruhu alislam ah wa qudbu ruhi dini wa mudaratu sa'ada wan najah yace zai haifarwa shi mai yawan ambatan Allah zai sa masa kurjini da kuma wani annuri wani haske a fuskansa yakan gajar masa da soyayya tsakaninsa da Allah da dukkan ahalullahi wanda shi wannan mahabban ita ce ruhin musulunci kuma yake jawo mutum zuwa ga samun sa'ada da tsira gobe lahira yace abu na hudu yakan a yurisul muraqaba hatta yadkhul abdu fi babil insan yakan sa mutum ya samu muraqaba da Allah inna Allah kana alaikum raqiba duk inda yake zai ga cewa Allah na yarda da shi Allah yana lura da lamarin sa to yawan zikiri yakan gadar da wannan ya kuma sa bawa ya shiga babul insan dama muraqaba tana cikin matakan insan ne dama muraqaba mushahada muraqaba da ma'rifa al-insan kuma an tabu Allah ka annaka tarahu to zai ringa ganin ka annahu yarahu fali abdullah ka annahu yarahu zai ringa bautawa Allah kamar ma yana ganin Allah tabaraka ta'ala wa yurisul inaba wal qurb shi zikirin zai gadar masa da inaba komawa ga Allah da samun kusanci da Allah tabaraka ta'ala a gurgudon yadda bawa yake ambatan Allah gurgudon kusancinsa da Allah gurgudon yadda ba yake gafla rafkana ga barin Allah gurgudon nisantansa ga halaran Allah tabaraka wa ta'ala sai daga ciki na biyar yakan gadarwa bawa samun Allah ya ambace shi saboda Allah ya ce faskuruni azkurkum ku ambace ni na ambace ku hadisul qudusi manzo Allah sallallahu alaihi Allah ya ce fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu idan mutum ya ambace ni a cikin ransa Allah zai ambace shi a cikin zatinsa idan mutum ya ambaci Allah a cikin jama'a Allah zai ambace a cikin mala wanda suka fi jama'ar kada ka ambace su yawa ko girma ko rashin sabo da sauransu da malamai suka yi magana kai to na gaba yace yurisu hayatul qalb yakan gadar da rayuwar zuciya zuciyarka ba za ta mutu ba har ya kawo maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace Ibn Taymiyyah yace az-zikru lil qalbi kal ma'i istamak fa kayfa yakunu halu istamak idza faraqa al-ma' ke yanda zikiri yake a cikin zuciya inji mai taimiya ita kamar kifi ne da ruwa ta ya kifi zai rayu karba shi da ruwa kana kawo shi tudu inda babu ruwa zai halaka to haka zuciya take kana rabata da zikiri za ta halaka yanda kifi yake jin daɗi da rayuwa a cikin ruwa to haka zuciya take jin daɗi da rayuwa irin rayuwarta da zikirin Allah tabaraka wa ta'ala sannan yace yakan gadarwa yayewan zuciya daga dukkan wani tsatsa da kake da shi domin abin da yake jawo tsatsa na zuciya shine rafkana da son rai to maganinsa shine zikiri da tuba da istighfari sannan yakan kankare na gaba yakan karkare zunubai ya sarayar da shi ya tafiyar da su fa innahu min azamin hasanati wal hasanati yuzhibna sayyi'at domin la ilaha ko zikirin Allah yana daga cikin mafi girman kyawun aiki kuma dama innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawun aiki suna tafiyar da sayyi'at suna tafiyar da munana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya fada a wuni da kwana ya faɗi irin wannan zikiri subhanallahi wa bihamdihi dari hudar khadayahu wa in kana mislu zabdil bar za a kankare masa dukkan zunuban su kwarar su sai sun kai kumfan kogi ne za a sarayar da su sannan dalilin da mutum zai samu a sauko masa da rahama da nitsuwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba su taru a cikin daki daga cikin dakunan Allah ba suna karanta littafin Allah suna ambaton Allah suna koyar da shi tsakanin su sai Allah ya turo wato nutsuwa ta sauka kansu rama ta zo ta mamaye su mala'iku sun kewaye su sannan Allah ya ambace su a wurin wanda suke tare da shi sannan yakan sa ya shigaltar da harshen mutum daga barin giba da annabimanci kalmomin da za ka yi amfani da su wurin maganin cin naman wani ka yi amfani da su wurin ambaton Allah sai zama ya tsare ka daga ainihin giba da annabimanci da alƙarya da alfasha da dukkan magana ta banza a faman awwada lisanu zikrullahi sana wa lilbadin wallahu duk wanda ya sabar da harshensa da ambaton Allah wannan ambaton Allah sai ya tsare harshensa daga dukkan abin da ya zamanto barna saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani ya tambaye shi masa wasiya ce ka zauna la zala risalaka tarram min zikrillah kar ka gushe harshen ka kullun danye cikin ambaton Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka fadodin sun fi 70 abinda Ibn Qayyim ya kawo lokaci kuma ya tafi saboda haka dai abun bukata ne musamman irin wannan lokaci da muke ciki wanda ala ayi halin mutane muna cikin kana fita dole ka samu zunubi saboda irin al'umman da muke rayu a cikin su da ainihin bi'a da muke ciki saboda haka ba abin da muke bukata sai yawan ta waɗannan ayyuka bayan tsaye da farillai Allah ya riko da hannunmu ya samu hikiyan ƙarshe ya samu cika da imani farman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina fil awwalin wa salli ala sayyidina fil akhirin wa salli ala sayyidina min ihmal al-din subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin